سبقنا سبحانك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ذكر الولد فسبع تلت سبعا متاني دهرة ولله ما أغلى صفات شفائي فصلى عليه الله في كل درفة عديد الحصى والرمل وفق منائي ليس بالله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ذكر الولد ويعطيه مني كل وقت بشارة إلى أبد الآباد محض عطائي شتائي وصيف الدهر سرد مديهه ولست أرى التعريس قبل لقائي ليس بالله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ذكر الولد به أرتدي قلب المساوي بفضله محاسن أحباب ونيل صفائي به أرتدي كوني خديم جنابه فتخدمني أهل البرى وسمائي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ذكر الولد وكوني لدى المختار أو عند ربه كحاضر بدر ثم بيع ردائي وكوني لدى المختار مثل صحابه وأحبابه أو مثل أهل عبائي ليس بالله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ذكر الولد وكوني لدى المختار مثل صحابه وأحبابه أو مثل أهل عبائي صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والصحب أهل علائي صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ذكر الولد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل To, na yau ah, alhamdulillah ah, muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da bisa ga wannan ni'ima da Allah yake mana kullum a daidai wannan lokaci muke zama a wannan waje muke wato karanta wannan littafi mai albarka littafin diwani na Maulan Bashirul Islam ah, Alhaji Ibrahim Inyas Alkaulahi a Singali Laraba a talata ko tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar alhamdulillah muna yi wa Allah godiya na'am
فسبع تلت سبعا مثانية زهرة aha ولله ما أغلى صفات الشفائي wallan mu shehul islam ya ce fa saba'un wato siffofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda bakwai ita wannan siffofin guda bakwai talat ita ce take karanta wato wasu siffofin saba'an guda bakwai wannan siffofi guda bakwai a baɗini suke a a zahiri suke su suke karanta siffofin manzon Allah guda bakwai kuma a baɗini masaniyan suke biyanta su kuma suke wato karanta su jaharatan a bayyane ka sa akwai sufufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai a cikin ayoyin Fatiha wanda Allah wato ya bawa manzon Allah su wanda bai bawa wani- wani su ba to wayannan siffofin wato akwai kuma siffofin su kuma guda bakwai da wayannan siffofin na cikin fatiha suke karanta wayannan siffofin wato na baɗi an gane to shine maulan mushu yake cewa walillahi mamaki ma a galako mamakin tsadar sifati shifa'i Wa- wai mamakin tsadar siffofin wato wanda yake mai ceto na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa- wa sallam na'am فصلى عليه الله في كل طرفة saboda haka muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati wato a cikin dukkanin kiftawa muna roƙon Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a cikin dukkanin kiftawa baya nawa عديد الحصى والرمل adadin tsakonkwani kuma da adadin rairayin duniya
وفق منائي to a wato in Allah ya buɗe mutum in Allah ya buɗe bawa abu yana yi hakuri wato Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mataki uku ne yace Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a cikin dukkanin kiftawa roƙo yake yi to kwaya nawa salatin sai yace Allah ya wa annabi salatin gwargwadon tsakonkwani na duniya gaba ɗaya kaji matakin farko da kuma rairayin duniya duka duka yana cikin mataki na far na biyu kenan wancan dukkanin kiftawa shine matakin farko da ramli da ƙasa a da tsakan kwani da ya kawo su ne mataki na biyu haka ne Allah ya salaci gwargwaron kowace kif- ah, adadin kifta ko? sannan adadin tsiftawar ya yi su da kuma ramli to dukansu a yi su gwargwadon abin da kyau mazan Allah gwargwadon burina a san ɗan adam dai da buri ko to shi gwargwadon burin shehu ibrahim to abin tambaya me burin shehu ibrahim yanzu daga sanda muka fara karatun nan na diwani zuwa yau idan an tambayi kowaye a nan da wanda yake bin mu ko da a kafafen social media da- da rediyo da shauransu idan an ce dan Allah kai adalci mai burin shubara mai zaka ce mazan Allah ko to shine adadin ah, Allah ya salati kiftawar ido adadin ah, menene ke kula da fada cikin dukkanin kiftawa da ƙasa da tsakon kwani da ramli na duniya gaba daya gwargwadon burin shehu ibrahim burinsa kuma an san burin nasa to shine
يؤتيه مني كل وقت بشارة
wato zan bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a kowane lokaci bishara daga gare ni
إلى أبد الآباد wato izuwa abadan ta abada محض عطائي tsantsar kyauta sallallahu alaihi wa- wa sallama
شتائي وسيف الدهر سرد مديحه shita'i wato lokacin sanyi na addara tsawon zamani wasaifi da lokacin zafi addara tsawon zamani ibrahim bayan komai sai me sardu madihi sai jero yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama Mhm.
ولست أرى التعريس قبل لقائي walasta ban zamo wato arat ta'arisa zan ga wani lokacin rurumi idan an ce rurumi shine kamar lokacin hutu a ce kayi tafiya kamar daga nan zaka je Katsina kana cikin tafiya ka fara hango garin Katsina sai ka tsaya a hanya ka ce bari ka dan huta ka dan wanke jikinka kafin ka shiga Katsina dan kada mutanen Katsina su ganka su ce kai butu butu ko to shine rurumi matafiya na da suna yin sa a wanda suke tafiya akan raƙumi akwai tashar da suke zama sai su dan zauna su dan huta in an yi tafiyar dare kafin huduwar asuba a yi sallah shiga gari to shi ne ake kira kabul rurumi hutu kenan to ni ban zamo za- ban zamo zan yi wannan hutun ba abala da yayi kafin haduwa ta da annabi kawai haɗu da da annabi na yafe hutun na bihi artaji qalb masawi bi fadlihi mahasina ahbabin wa naila safa'i shine iya addu'a kenan ta mutumin da ya sami dar Allah ka san munanan abubuwanka ai hakuri ka bayar kai a sama ce bayar kai a sama ce ana ji ana maka tsaya ne eh kace yawwa idan Allah ya dada bawa duk abin da yake zama mai wahala ga kowa ko ga jama'a to kai Allah sai ya buɗa maka wannan abin sai abin ya zama da sauki gare ka ana fahimta duk abin da zai zama wa Allah bai buɗa wani ya sani ba kai in kai yadda dan Allah ne sai Allah ya buɗa maka abin yanzu wannan addu'ar daga shubaran ya a nan wajen yace bihi da albarkacin manzon Allah ne artaji nake kaunar ko burin aha qalbal masawi ku ji addu'ar wato juyawar munanan abubuwa na na manya manya manya manya manya manya laifuffuka na
mahasina ahbabin an gane kuwa ta zamo wato kyawawan nan na masoya
wa naila safa'i kuma wato a sami tsarki bayan munanan abubuwan Allah ya juya su sun zama kyawawa to kuma a samu tsarki saboda me bi fadlihi saboda farallar Allah idan idan wato Allah yana son ka idan kai mummunan ma ka tara kayan shirgin ka ga su a ajiye to sai Allah ya yafe ba in an yafe ai zai zama an kwashe su an yi- an zabar ko sai da an yafe ko to sai a ce an yafe amma yanzu suna masu kyau kuma to sai me dama shine mai kamawa to ya ce ya yafe kuma ya mai da su masu kyau idan kuma ba a san ka sai ke masu kyau a ce ba- ba karɓa ba ya zai ya kenan kaga fir'auna da ya to ya to ya to ya to ya to dab da zai tafi lahira ya tabbata kan ƙare ke shi ma sai yin hango ga wata kofa na wuta da shi kurum sai danna cikin wata kofar zai shiga sai da kusan rabin sai shiga cikin kofar ya ce la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min me musulmi ne sai ko kaga ya- ya fa shiga la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana kuma minal muslimina kaga banu isra'ilan ba mabiyansa ba mabiyan annabi Musa kenan tunda yace yana cikin musulmai to amma me ya jawo masa Allah yace al'ana Aba Fir'auna sai to so da haka shi aikin aikin da Allah ya karba da aikin wanda Allah ya karba ya sha bamban da aikin wanda Allah baya san sa shine magana to da ka a dinga addu'a kullum Allah ka yarda da mu kuma ka yarda da ayyukan mu kuma ka sa ayyukan mu a cikin ayyukan waɗanda kake so kar ka sa ayyukan masu waɗanda Allah kake fushi da su shi abin da ɗan adam ya ka- ya kamata kullum ya dinga roƙon Allah wannan abin kenan na'am
bihi artaji kauni khadima janabihi da albarkacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ni Ibrahim artaji nake kaunar kauni kasancewa ta khadima janabihi hadimi ga sasannin manzon Allah hadimin annabi kawai saboda kuma albarkacin annabi nake so Allah ya ma hakan zama hadimin annabi Mhm.
fatakhdimuni ahlul bara wa sama'i idan na zama hadimin annabi ka san me zai faru yana so ya gaya maka ya zama hadimin ne sai zamo wato aharul bara wato ma'abuta ƙasa wasama da ma'abuta sama sai me fatakhdimu sai shi min hidima kowa ya zama yana bina kaga shi idan ka zama hadimin annabi kowa zai zama hadimin ka ne to misali yanzu in ka ɗauko shehun ka ajiye in ka ɗauko shubra ɗin ka ajiye misali a kowa hadimin sa ne inda mutumin kirki ne kai a hadimin shubran ne kai saboda masoyin annabi ne to kaga ya zama hadimin annabi shi sa Allah ya masa haka an gane nan wani zaka ga wani wani wanda ko magana bai isa da kai ba da zaka zo ka sa abu da zaka zo kana cin abinci ya sa hannu a cin abincin saboda kazanta zaka cire hannunka ya iya fata majina fet ya ɗebe ta da hannu ya zubar sai ka samu kuma yana dagin shuburai za ka iya samu yana magana sai dai ka dinga dan kau da kanka saboda lamari amma kuma yana da shugurai za ka taɓa samun duk taron da ake sayarwa nan a duniya da ƙanshin nan da yawa shi da zai zo kusa kusa da kai sai dai ka sa face max amma za ka samu kuma yana zagin shugurai amma bari ka ji shi kuma abin da Allah ya masa ya ce khadimuka mallakul muluka wa amraha khadimuka maqdumul muluki amira duk inda zai je a duniya masu sarraf masu mulkin garin rikakkun garin su ne za su tare shi suna an gaida baba ko suna sallah ko ba sa sallah ya shi ta ishara sauran ne ingila sai ta duguna ta gaida baba ya je tana sai da je har har wato fadar sarkin tana ya zauna suka yi mu'amala da baba ya je Rome ya je Paris ya je duk inda kake tunani ya je kuma suka ce wannan namu ne suka zauna da shi a inda suke aje ba su aje kowa sai wayanda suke ji da su saboda me hadimin manzon Allah ana fahimta kun gane wannan misalin da na yi su ba musulmai ba sau da haka duk wanda kaga yana yana yana kamar magana da ne muku farko farkon karatun nan na faɗa muku anan na ce ba wanda yake ba da girma sai mai girma ba wanda yake ba da karamci sai mai karamci idan kana da girma za ka ba da girma domin baka isa ka ba da kyautar abin da baka da shi ba duk sanda kaga kana karama mutane karimi ne kai duk sanda kana kana wulaƙanta mutane aba ta faɗa ba fa inna qarir lamar'i haqqan habibuhu fa in salihun fa salihun wa in bahim to bahim shine na'am
wa kauni ladal muhtari aw inda rabbih ina so na- na zamo wato kasancewa ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a wajen ubangijin manzon Allah shine Allah me kake so ka zama shi Ibrahim hadiri badrin kamar waɗanda suka halarci yaƙin Badar haka nake so Allah ya maida ni kazan su ne wanda wanda suka aka yaƙin Badar din nan Allah ya ba su wani certificate da kai komai ba komai eh zaka ko albashin su a musulunci ma bota Badar daban suke to so nake Allah ya maida ni haka saboda albarkacin annabi na'am thumma bai'i ridai ko kuma na na zama waɗanda suka yi wa annabi tafa a ƙarƙashin bi- bishiyar nan wanda Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina ko zai bayi unaka tata shajara wannan su Allah ya maida ni kamar waɗannan mutanen
wa kauni ladal muhtari mithla sahabihi to in wannan ba zai yiwu ba fa ina so Allah ya maida ni kamar sab- sabon annabi kai Allah dinga gani na kamar ni sabon annabi ne tamanni ne fa kar ka ce gashi da ya ce so yake da ya zama sahabi a'a irin Allah ya dinga kallo na yanda yanda yake kallon su kuma Allah ne Allah ba shi da doka shi ba kai bane yawa ilimin Allah ya fi karfin kowa yau dinnan sai sai sa kamar taba sadin ko ya gaya ma ko bai gaya ma ba aha wa ahbabihi in ban samu wancan ba, in zamo wato kamar masoyinsa
aw mithla ahli aba'i sai ƙara killawa sama shi Ibrahim yace ko na ko na zamo a cikin wa'anda manzan Allah lallabe a cikin abayan nan eh har da killa kan kololiya kuma eh
salatun wa taslimu wannan lillahi duk kaunar annabi ce take sa dan adam yake wannan burin duk wata kafa da yake ganin wato wannan kafar a iya saduwa da annabi ya za in bulle in za ta bullu ana ganewa shine kawai san annabi ne yake jawo wa'annan duk martabobin da dan adam zaka ji yana jawowa ina ma ni ne kaza ina ma ni ne kaza ina ma ni ne kaza shi duk abin da ya shafa annabi girma shi ake yi baka ji can ya ce ina ma ba a yi shi ba turbaya aka yi shi a cikin turbayar duniya ko ba mu karanta ba wata rana annabi kawai da ce ta kani ya ce ina ma ba a yi ni ibrahimu ba an yi ni dan ruwan sha kwaya ɗaya wata rana annabi kawai shanye ni adam mun karanta to duk wata kofa da za ka samu ka shiga gun ita ake nema kawai dan Allah kuna ganewa kace
salatun wa taslimu lillahi bi qadrihi wannan koya mana fa ake yi kai da kai- da mu ake nan ya za ka yi mu'amala da wannan ha- da wannan babban bawan Allah ya kuma zuciyarka za ta kalle shi ta ya za ka su- kai kai ma ka zama haka koya ma ake yi I- idan da ba koya mana ake ba mai amfanin mu- mu- mu- mu zauna mu karanta ba shi da amfani yayi a koya mana ake yi mu gane yaya ake mu'amala da annabi an gane kaka dan ce misali kamar misali yanzu sai ka dan ce wannan mutumin sharifi ne jikan annabi ne an ce sharifi ana nufin jikan annabi ko kawai ka dau- sai ka dauke kanka a, wani me yasa ka dauke kanka ce, ha, ya za a samu jikan annabi baki ana ganewa ha ya danganta kansa da da annabi to anan za a gane ya kake da annabi ba ruwanka in ma kore ne tunda ya ce shi na annabi ne to sannan za a ga gudunmawarka da annabi shi shi ibrahim lallashin sharifai ke har nama yake basa baki saboda alaƙar su da annabi kuna ganin hoto gashi nan ya- yana yau da bin amar shi ibrahim yana mai fifita shi ibrahim fa yana masa fifita yana majalisi ko shi ibrahim yana masa ga hoton na yi me kawai jikan annabi ne duk abin da aka ce na na annabi ne kar kai wa abin kallon yadda kake wa kanka kallo kai wa abin kallon kololi shine katanka in an ce annabi karfi ya kare in an ce annabi karfi ya kare zan son gaya muku fa wannan ita ce matafin show Brian fa ba shi da wani abu da ya wuce wannan in an ce annabi karfi ya kare na'am
salatun mhm wa taslimu lillahi bi qadrihi wato salatin Allah shine wa taslimul ilahi bi qadrihi gwargwadon kadarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan salati ya tabbata akan wa alal mustafa a bisa abin zabin Allah wa sahabi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahli waɗanda suke ala'i sune ma'abuta daukaka na'am harful qafi قد استوصل المحبوب كلي وجملتي وواصلني والغيريات تولتي وها إن هذا الحب غيب إلهنا وقلب الورى والذات فيه تجلتي إجراءات الله ثم سلموا ثلاثا لا ذكر له وصلت عليه فهو بطن وظاهر فظاهره عبد وللبطن صلتي أفاض له منه إليه فهالني محيا رسول الله والعين كالتي إجراءات الله ثم سلموا ثلاثا فاتنا إلى ذكر له فتيمني شوقا وعز لقاؤه إذ العيس لا تجدي والأقدام ضلتي أهيم به دورا على بذكره فأصله ودورا لم أرم غير وصلتي أليس يد الله ثم تره ذاتا بيدنا إلى ذكر ودورا أرى أن الحياة مريرة ودورا أراها بقيتي ثم والتي وتذكار أدواري بشوق حبيبنا تكل كلامي وهو عين مظلتي أليس يد الله ثم تره ذاتا بيدنا إلى ذكر وتذكار أطواري بشوق حبيبنا تكل كلامي وهو عين مضلتي صلاة على عين الغيوب وغيبها وآل مصحب ملعيون محلتي أليس يد الله ثم تره ذاتا بيدنا إلى ذكر na'am حرف القاف harafin an mai ruwa Mm.
قد استأصل المحبوب كلي وجملتي Mhm.
وأوصلني والغيريات تولتي
wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi Ibrahim ya tumbuko wato wanda yake abun so ya tumbuko kulli kulliyata wa jumlati ya tumbuko dukkanin jumlata ba ni inda ka gani to ba aiki na nake ba wallahi da ya tumbuko kulliyata ya tumbuko jumla ta da kai taho ina ya kai ni وأوصلني sai ya sadar da ni zuwa gare shi
والغيريات dukkanin wani abu wanda nake kallon sa wani na تولتي sai ya bada baya ba shi annabi nake kallo kawai ni na dure a cikin annabi ne bana kallon bana jin dure komai dure annabi kawai nake ji shine maganar an gane ni na tafi babu abin da nake shi kai ake safa manzon Allah shine magana kawai kace وها إن هذا الحب غيب إلهنا kaga wato sho sho yace wannan wato masoyin namu ba komai bane shine gaibu ilahina shine gaibun Allah in akwai ta gaibu da kake cewa annabi bai- bai san ta ba, to annabi ne gaibun shi wa ya san shi ka san mutane kullum suna shiga hadari fa saboda saboda karatu yanzu ka ce ba wanda annabi bai san gaibu ba ana ganewa yanzu kai ka tuno wata gaibu wadda annabi bai santa ba har ka iya furtawa da- da bakin ka kace annabi bai san gaibu ba to wata gaibun ce annabi bai sani ba ga mana ai kai kai tsararo ka ce akwai gaibun da kai zaka furta wanda na annabi bai santa ba a kada kake yi saboda kai gaibun da gaibun da ka sani kai duk abin da baka nan aka ya zama gaibu shi da gaibu kai kai wajen ka ko to gaibu ta girma nan ka ɗauko gaibu ga ta ka cokan ka ajiye ta Allah ce an sa za ku bani fa gaibu Allah ne halitta Allah ce halitta ce ko to in kace annabi bai santa ba waya gaban wani ko ba gwane ba ne sadaka in dai kai da gaiba halitta ce ba Allah ba ne ko to annabi ya san Allah ko kuma ka furta da wacin ka kace annabi bai san Allah ba duk karatunka kanka ya tafi karkuwa annabi ya san Allah kuma ya kasa sanin gai- gai- gai- gaibin me to shine gaibin Allah kuna ganewa gaibu ilahi na annabi ne gaibin Allah ka san mutanen zamani kar ka kar- ba ruwanka da jan aya ba mutum basira sai gane ka ma misali ya aji ka ajiye mar sai ya ture dan Allah yau ka fito ka ce annabi bai san Allah ba amma baka da kunya sai ka ce annabi bai san gaibu ba har da cika baki ka tara gemu ka ce
وقلب الورى
kuma an tambaye ka wannan gemun da da ka tara ka ce me ya kace sunna annabi ce ko ba gane ba annabi ne wato wato sirrin halitta shine sirrin halitta wa qalbul wara halitta sirrin ta manzon Allah ne da annabi halitta take take ta dauri komai da da komai shine qalbul wara shine zuciyar halitta kenan na'am والذات فيه تدلت lakin Allah ta shi ta jalli a jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya dauka daram
وصلت عليه فهو بطن وظاهر saboda haka Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a fili da boye
فظاهره a عبد zahirin manzon Allah ka to gashi bawa ne
وللبطن صلت amma sai Allah ya badinin badinin salati kaje ka nemo
أفاد له منه إليه
Allah subhanahu wa ta'ala afadal afada ya kwararo lamarinsa da sha'aninsa da dukkanin komansa na baiwa da daraja da riƙa an gane minhu daga Allah ilaihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi ya iya rayuwa daram saboda sirrin na Allah ne
فحالني محيا رسول to in الله ka kalla annabi da wannan da wannan abin da Allah ya mar fuskarsa ta iya kalluwa kuwa fuskarsa za ta iya kalluwa to sai ce fa muhayya rasulullahi fa halani sai fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta gigita ni
ولا عين كلتي sai zamo ainihi na taɓata kawai sai ainihi na taɓata ko sai ainu ido tallaci sai taɓata ta kasa gani ai ainu ai tana zuwa da manar ido ko to ba ta idan na'am فتيمني شوقا
saboda haka fatan yamani shauƙan sai soyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta wutar da ni
وعز لقاؤه kuma sai haɗuwa da annabin ta wahalar da ibrahim
إذ العيس لا تجدي idan har fararen raƙuma la su jiri suka kasa sa- sadar da ni da da da wannan a masoyin nawa
والأقدام to ضلت kafafuwa ka taɓa ta yi eh in dai in- wato raƙuma ƙarfafa sun kasa ɗauka ta su kai ni wannan wa- wa- wajen to ya kafata ai ba ta iya ba eh ka san ƙarfafa ka san raƙuma in har wato kyawawan ayyukan nan nawa kyawawan ayyuka a azumi ne a a sallah ce su ne a yi raƙuman sun gajiya sun kasa sun kasa zuwa to ya wani abu na na nafila kuma na'am
أهيم به دورا ألذ بذكره ahimu bihi sai wani lokacin sai dimauce saboda annabin da na kalli shi sai gigite
ألذ بذكره wani lokacin kuma sai in ji daɗi da ambatansa
فأصله saboda haka sai zamo an hutar da ni daga dukkanin wata damuwa
ودورا wani yayin kuma لم أرم غير وصلتي ba na neman komai in banda saduwa da annabin
ودورا wani lokacin ni ibrahimu أرى أن wa- الحياة wato ina ganin مريضة wannan rayuwar sai ce min daci zan gaba abin da nake so kawai in mutu in tafi in tafi zai tarar da annabin da ya kan
ودورا wani lokacin kuma أراها بقيتي sai kuma ya zama ina neman rayuwa domin a cikinta ne nake duwayen nan abiyatin da waƙoƙin
ثم don wata والتي bani baya Aha.
وتذكار أدواري saboda haka tun tun tunawa ta wani lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama بشوق حبيبنا wato da soyayya ta ga wannan masoyin namu تكل كلامي wato in nace zan ta tuntunawa ko in rubuta ko in ta faɗa to alƙalami na sai ta kushi
وهو عين مضلتي ainihi na ma na tafi neman man annaba sai sai ku neme ni ku ku rasa Eh, domin wajen ba ya shiga
صلاة على عين الغيوب saboda وغيبها haka salati ya tabbata ala ainul guyubi ka ji ko a bisa wanda ke shine ainihin asira asira asira asiran Allah
وغيبها da kuma ita gaibin kanta annabi ne dai
آل da alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وصحب da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ملء عيون محلت kar ido ya ga tsane babu kowa ba komai
حرف الراء رفعت هداب البين والبين لن يطوى وأبعدت إذ أدنيت للحب من يهوى رجوعي من المولى الجليل جلاله إليه بحب العاشمي ولا ذروى عليك عبد الله ثم سلموا صلاة تكتينا إلى تكلل رأيت وقد مد المهيمن ذله يصلي على عبد على الزهر والنجوى رسول أتانا وهو سر مقدس وأرسله المولى من الغاية القصوى عليك عبد الله ثم سلموا صلاة تكتينا إلى تكلل رقيت ذر العرفان من سر حبه وردت وردت الصعاب المعضلات ولا دعوى رسول متى أشتو لأنشاء مدهه تحب جناب المكرمات كما أهوى عليك عبد الله ثم سلموا صلاة تكتينا إلى الذكر والهب حرف الراء
wato ina ja ina ja mana kullum duk sanda Allah ya ajiye ka a wani waje ake yin wani abu abinda Allah yake nufi da kai ka koya abin yanzu idan ka in ka zo wajen da ake misali nake maka sai ka zo Allah ya zaunar da kai a wajen da ake gyaran mota ko ka yadda ko baka yadda ba za ka iya gyara mota wata rana sannan za ka juye ka zama baka nake baka sani ba haka idan Allah ya zaunar da kai a inda ake yin dinki sannan za ka zama tela baka sani ba A- ana ganewa to yanzu misali da Allah ya zaunar da mu a nan sai zama dama aikinmu ne san annabi haka ne wayannan maganganun da ake mana a a cikin an- annabi me me ake koya mana ne kamar map ne fa aka aje map din ake zana mana can kofa ce nan taga ne nan ban nan ciki da falo nan ventilation ne ta nan za- iska za ta dinga shigowa kamar haka shehu ibrahim ya ajiye mana wannan map din yake zana mana yadda ake yi wa annabi so yadda ake yi wa annabi biyayya ana fahimta idan idan dan siyasa ya fito takara dan siyasa ya fito takara ai zaka ji mawaka suna kuɗa shi kamar zaka ji suna faɗa a cikin wakar cewa wannan mutumin da muke- muke faɗa yana da amana sai su ɗauko wasu abubuwa da da suka dame ku sassa a cikin waƙar su ce zai muku maganin kaza zai muku maganin kaza zai muku maganin kaza haka ne me yasa yan jam'iyyar suke siyan wannan waƙar su dinga ji har su dinga turawa wasu wanda ba yan jam'iyyar ba dan dan su ji dan me su farautar wa'ancan su dawo cikin tafiyar su ko don wannan dan takarar yayi nasara kuna ganewa to shine wannan abin da Shehu Ibrahim yake mana nan kaftan yake mana zabi musu annabi nan kaftan yake fa ga yadda manzon Allah yake ga yadda kuma martaba sa kai take a wajen Allah ga kuma irin aikin da Allah ya bawa manzon Allah ya annabi ya mana ga kuma irin martabar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu ya rage nawa ya rage namu ba zama muke muke ba da labarin wani ba zama muke muke ba da labarin abin da Allah ya fi so Allah baya ganin komai sai manzon Allah shine wato wato mahallun nazarul lahi kuma anan wato nufin Allah yake ana gane ni me yasa na gaya maka anan nufin Allah anan nufin Allah yake ɗaya daga cikin ab- ab- abin nan da muke yin sa yanzu ya sunansa azumi dai eh azumin yayi a shekara guda wannan na watan guda sai sa ya zama in watan ya kama duk wanda yake san Allah ya kalle shi kaka ci abinci da rana me yasa masoyin sa ya taba zama bai ci abinci da rana ba kuna gane kuwa ya taba tsayuwa a wani waje yayi na gun yini ya kuma su ɗaya ya zauna ana kiran wajen arfa ya yi na gun su ɗaya su ɗaya takka ya yi ni in dai ranar ta zo sun tsaya gun duk duniya su ta tsaya sama da mutum miliyan nawa sun tsaya saboda me muhammad ya tsaya a wajen ana fahimta kuwa ana ganewa to saboda haka wannan duk abin da kuke ganin ana korowa ana korowa ba ana korowa bane dan a burge wani ko dan a ce wani ko kaza a'a kan mu muke ufa ga yadda manzon Allah yake kawai za ka ka koya abin da da baka sani ba zan gaya maka ya ishe ka ishara shikenan kai maganar kenan abin da baka sani ba za to yanzu gashi ka sani ga kuma yadda mazaje suke mu'amala da wannan bawan kai kuma ya za ka yanzu ya za ka samu wannan kusancin kai ma ka iya mu'amala da wannan bawa daidai gwargwadon abin da Allah ya lamunce maka za ka yi shi ne magana kawai kar mu dinga ɗaukar abin kai a mun zo mun ji daɗi mun tashi mun tafi mu riƙe abin ka je ka ɗabbaka shi gwargwadon yadda manzon Allah yake da kai gwargwadon abin da Allah yake gani a cikin ka kenan shi ne muƙamin ko wali waye ko wali waye yadda hasken annabi yake a wajensa gwargwadon kamar kuɗi ne a banki ya da lamar nan suka nuna naira dubu ɗari ne misali a cikin akawun ɗinka sai kai cinikin naira dubu ɗari biyu za ka biya an sa a'a ba za ka biya ba to ka ƙaddara hasken dubu ɗari biyu ne a cikin na annaba a cikin jikinka to Allah dubu ɗari biyu ke gani kawai sauran ko ka yi ciniki ko ka tura za su ce maka kuɗinka ba kuɗi a ciki ko da da kana nan gausi gausi gausi misali ko to gausin lamba ce yanzu basirin ya kai ɗari to kai ne gausi yanzu ka fi kowa san annabi ka fi kowa kusanci da annaba dolan ƙasa to ka fi kowa da za a samu ne ɗara ka shi kenan kai mutuwa za ka shi shi ne a kai yanzu kakka ɗauka ko wani a wani wani abu ne da za ɗauka jibga wani mutum a'a annabi ne hasken manzon Allah ne kawai shi ne kace
harfin ra'i
harafin ra
rafa'ata hijab albayni walbaynu lan yatwa rafa'ata ya rasulullahi da shi baran yace ka dauke hijab albayni walbayni ko yace ya rasulullahi ka dauke hijabin da yake tsakani na ni da kai ba wani hijabi ya ya ya rasulullahi ina mu'amala da kai wato lafiya tsalau aha wa aba'atta iz adla lan yi tsuwa dai amma baka dauke hijabin da ke tsakanin gari na da garinka ba makana nan a makanta kaula rana kaula to kada ga na kaula ka ce ko wani hijabi a hijabin na garin ne tsakanin na ni da annabi ba komai ba wani hijabi
wa aba'atta iz adnaita wa aba'atta yayin da ka naisa ta manya hawa wanda yake soyayya ya zama shi yana kaulaha ya rasulullahi kai kuma kana madina an gane amma hijabin na baɗi ne ba bashi sai ce maka me iz adnaita kuma yayin da ka kusanta lil hibbi da wanda yake soyayya an gane wannan baitin ya fita shine magana
ruju'i min al-maulal jalil jalalu koma wata ko koma wata zuwa ga Allah wanda yake mai girma da daukaka
ilayhi bi hubbil ilaihi hashimi zuwa ga Allah to na koma na bi hubbil hashimi da soyayyar ba hashimin dangi
wala ba garwa mamaki Allah ya ba wa haka
ra'aytu wa qad madda al-muhaymin zullahu yace ni Ibrahimu na ga wato almuhaiminu Allah madda ya miƙa zillahu inuwarsa
yusalli ala yana yana yin abdin salati a bisa wani bawa ala al-jahri wan najwa kuma salatin fili da boye alamtar ila rabbika kaifa madda zilla na'am rasulun atana wa huwa sirrun muqaddasun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni Shehu Ibrahim yace shi shi wato rasulun wato shi jakadan Allah ne manzon Allah ne atana da yazo mana dukkan mu kowa da kowa sai zamo sirrun wani sirri ne muqaddasun wanda ke ba tsarkakewa na'am wa arsalahu al-maula kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min al-ghayatil quswa daga matuƙa da take mafi nisa babu wani aike da kai aiken annabi kowane irin aike to aiken manzon Allah ya fi wannan aiken domin aiken ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kai ma da aiken naka bai zama aike ba na'am
raqaitu zural irfan min sirri hubbihi warittu su'ab al-mu'dilati wala da'awa to shine gundarin wata magana da na fare muku wannan baitin ya da sai shi yake raƙaitu na hau zural irfani tsoron ruwa ta sanin Allah ta ma'arifa kaji ya hau ko to azumi yayi ko halwa ya shiga ko a faɗa aka dan cika baki ko dan a nuna ka sani wannan ba alfahari bane alfahari ya na bishin su cikakken alfahari yayi ai ba ce maka ni kyakkyawa bane ko ni mai kuɗi ne ko ni kaza ko ni malami ne a'a na hau tsoron ruwan sanin Allah in Allah kake so ka samu to na hau wannan wajen amma saboda me min sirri hubbihi saboda sirrin san annabi kai ma ka so annabi za ka hau wannan wajen kai ma ka so manzon Allah za ka hau kuna ganewa tarwaɗa kai ne da kuma gina kai in kana son annabi ba fa abin da Allah ba zai yi ba ko me Allah zai ma na'am warittu su'ab al-mu'dilat saboda haka saboda wancan sirrin san da nake yi wa annabi sai na hore abuwa wanda suke masu wahala
wala da'awa ba fadawa nake nake nake ba annabi ne lamunci in yi abinda da sai an shiga halwa shekara dubunnai ake samu abin yanzu zan baka abin saboda sirrin san annaba kwana uku ka shiga lawa ka fito ka samu abin wanda kuma suke tare da shi sun gane haka yi abin da na sai an yi rabon gado za a shiga cikin za a shiga a je a yi abin so ake kawai halarar farko ake so ake ta a fito amma yau gashi saboda sirrin san annabi zan ba ka kana ka ji tafi da yamma washe gari ka kawaye gari kawaye gari kawaye gari ka je ka samu shi yasa yake yake yake cewa ah wa qad habbani menene wa tsawi liman qad habbani kullu mahamahin ila hadaratil ulya wala kuntu ramiza to shine da san annabi ne ba da komai bane mhm
rasulun annabi sallallahu alaihi wa sallama jakadan Allah ne mata ashdu li ansha imrihi duk sanda na himmatu wajen in sabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yabo
hubbu janabil makramatu kama sai girmame girmame sai su rutsa ni su kewaye ni kama a hawa kamar yadda na zata duk sanda ka nufi zaka yaba annabi ka ga gara eh shi yasa nake faɗa muku kullum kuma kuma kuma ka annabi kuna da gata sosai sosai a gaban manzo Allah a gaban Allah abu ɗaya rage muku ku yi ikilasi wajen yaban in za ka yi ba annabi ka yi ba annabi don martabar annabi ba don wani ya ce ka iya ba in za ka yi ba annabi ka yi ba annabi don annabi da sanda kake yi wa annabi ba don a baka kuɗi ba in za ka yi ba annabi ka yi ba annabi dan isar annabi a wajen Allah ba dan a baka umarawa wannan shi ce magana ta gaskiya idan kana yi tazo alhamdulillah idan bata zo ba dama da sana'arka wannan ra'ayin kanka ne da sanka abin son zuciyarka kake wa yabo sai ka sai ganka da kamalarka da jamalaka da hasken mai gidanka a jikinka a gane kuma kamar yadda na faɗa a karatunmu na baya kula ku ku faɗa kowaye ku gaya masa kada ku yadda wani mutum ya ce a tafawa manzon Allah ka daga ka tafawa annabi kuskure ne kuskure ne duk wanda yake yaban annabi ya ce a tafawa annabi wallahi billahi lazim Allah ya riƙar ya ga mai Allah zai mar Allah fatali zai da kai na ba ku misali mahaifinka ya toga shi kana tare da, da abokanka sai ka ce abokanka ga gaba wani nan da Allah ta fa masa Very good kaga kaidar mu ai ka wulakanta mahaifinka abinda ba za ka dora shi kan mahaifinka ko mahaifiyarka ba ka ɗauke shi ka ce kan ka bar kowa ka tafi kan ƙololi ka ce wa tafawa annabi ka duba dai akan kallau a gyara muna ba ku shawara mu ba bayan ko bane mu bayan Allah ne ko kai mana magana wasu da uban su da ko ka kai mana magana wasu da uban su da za mu ga ma gaskiya amma da tafawa annabi kuskure ne kuskure ne ba daidai bane wallahi in kuma akwai karatun a nuna mana ba mu gani ba mu aka maka lau sai da na abubakar ne sai da na umar suka zauna suna tattauna wata magana abin ya shafi addini na tura wani shugabanci a wani gari sai da na bakar ya turawa ne sai da na umar ya turawa ne a gaban manzo Allah ne wannan shugabanci ne na addini dan Allah dan annabi wannan abin misali a hankalin mu ya kamata zama laifi ai suna yi ne dan daukakar addinin annabi to amma me laifin a gaban annabi ne Allah ya ce kai Abubakar fa Umar fa a gaban su kuke daga murya ya ce na kore ku in katakace da ku daga murya kurf daga murya ba tafi ba to kazara tafi suka ya layi ku dinga aunawa yan uwa ku dinga aunawa ko da hankalinka ka auna annabi ya fi karfin tafi ya fi karfin tafi yawwa in an ci bal ne ake yin tafi ko an yi haftar dan bal ko an sa wani an gane ko gwamnan ka ya taho duk za ku ce rab rab rab ga gwamna nan sai ringa washe baki haka haka to annabi ya fi karfin wannan ko sarki yawa ga sarki ne alhamdulillah to amma annabi a a gyara na'am
rafi'u ayaka fil ibadi fasalliyan ذكره فصل عليه وارفع الديك والشكوى صلاة الله ثم ضربوا ذات وكنا إلا الذكر رسول حبيب ذاكر ومقدس قبيل وجود الكائنات ولا شروى رميت وربي ما رميت وإنها صفات جلال للجليل فلا مأوى عليه
ثم ضربوا ذات تركنا إلى زبر الدين رقيب أيا هاد العباد فصليا على المصطفى المنصور من تربه المثوى رؤوف أيا شكور وهاب صليا على المصطفى المختار يا من له المأوى ذات الله ثم ضربوا ذات تركنا إلى زبر الدين رؤوف أيا شكور وهاب صليا على المصطفى المختار يا من له المأوى صلاة عليه مثل ما الله عالم وعال مصحب ما المحب له يهوى
ثم ظلموا لا تنتغسنا إلى الذكر والدين na'am
رفيع أياك في العباد فصليا wato ra'ufu ya Allah ra'ufu aya kafi ya Allah mai suna kafi na'am فصليا عليه muna roƙo Allah da waɗannan sufofi naka ka yi salati alaihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am صلاة salatin da muke so kai wa annabi لن تحاد salatin da ba za a iya rika salatin ba walan tuwa wallahi ta tattara shi haka muke so kai kai wa annabi
rahimu aya Allah mai suna rahimu ayaman nanu ya Allah mai suna mannanu man jalla zikruhu ya wanda ambatan sai daukaka salli alaihi Allah sai salati ga annabi Muhammadu warfa'id diqa mu kuma da albarkacin wannan salatin Allah ka dauke mana kunci da washakwa dukkanin abin da zai samu kuka amin Allah ka dauke mana amin rasulun ya Allah kace rasulun
annabi sallallahu alaihi wa sallama jakadan Allah ne habibun kuma masoyin Allah ne zakirun mai kiran Allah ne da ambatan Allah ko da yaushe wa muqaddisun kuma shi abin tsarkakewa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ubayla wujudil Allah ya kainat tsarkake annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin samuwar kasantattu wala a sharwa lokacin babu kowa ba Mm.
kwaya ɗaya kowane ne shi bai
ramaita wa rabbi ma ramaita ga wani gata ya rasulullahi kai jifa mhm wa rabbi a'a ma ramaita wa ma ramata yace ramata ya rasulullahi kai jifa don kada kowa da bi din sai sai mu bar shi na rantse da girman ubangiji na ma ramata ba kai kai jifan nan ba
wa innaha wannan jifan sifatu jalalin wato siffa ce ta girma ta yi wannan jifan lil jalili daga Allah wanda yake mai girma fala ma'awa kawo min wata makoma ban da wannan ba wata makoma ba wannan ba wa ma da mata izra mata walakin Allah harama sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam na'am raqibu aya hadil ibadi raqibu aya Allah mai suna raqibu
aya hadil ibadi ya Allah mai shiryar da bayi musalliyan Allah kai salati ala al-mustafa al-mansuri a bisa Mustafa abin zabin Allah kuma abin taimako man turbuhul wadda maswa kasarsa ita ce makoma kowa ko kuma mazaunan kowa
rauf ya Allah mai suna Ra'ufu, aya shakuru ya Allah mai suna Shakuru, wahhabu ya Allah mai suna Wahabu, salliyan Allah da wani sufufin naka kai salati.
ala al-mustafa A bi- a al-muqtar bisa Mustafa abin zaɓin Allah, ya mallahul ma'wa ya wanda yake makoma tana gunsa.
salatun alaihi Allah kai salati a bisa Annabi Muhammadu,
mithla mallahu alimun kwatankwacin sanin ka Allah.
wa alim
Eh, wato a duk ba lokaci ne, karatu suka ne a ciki zokar, amma ‘yan awa ɗaya muke da ita, bisa wasu abubuwa dole sai da ta gudu a shige. Eh, kada ya kace Allah ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbacin sanin Allah. Nawa kenan? Kwata kwatankwacin abin da Allah sanin Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ka ji dai. Aha.
wa alin Kuma in za ka yi salatin Allah sa da alayen manzon Allah.
wa sahabin Allah ka sa da sabon manzon Allah.
mal muhibbu lahu ya hawa Mal muhibbu matakar masoyi hawa yayi soyayya lahu ga Annabi.
sallallahu alaihi wasallam eh shi Ibrahim kenan mutaka inda yana so annabi to Allah kai mai wannan salatin kuma so annabi ana gani ya eh to shine ba shi mana addu'a lokaci
salati goma ga annabi okay
wallahu shade gore da mallai gafarta musu Allah ya jaddada musu rahama amin
salatul fatiha wa bikum insha Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya buda masa Allah ya karo cikin makaranta Amin.
Allah ya zuriya albarka Fatiha salatul fatiha kuma bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana amin
آمين شيء أقدم
alhamdulillah الحمد لله